idan ya gama addu'a sun ya muku sirrin da ya sa ji sharhi da alul bait insha Allah
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ubangiji sa yadda muka fara wannan taro lafiya mu tashi lafiya ilmomin da za a zuba mana a wannan wuri wanda muka saba jin sa Allah ya sa ya amfanar da mu kuma Allah ya saka wanda suka shirya wannan taro da na yare da waɗanda duk suka ba da gudumawa ko suke ba da gudumawa wurin gabatar da wannan taro tun daga malaman da suke karantar da mu masu yin muhazara da masu yin taliki da masu sauraro da masu ba da gudumawa wurin ganin al'amuran da sun tafi kowa Allah ya san shi ya san sunansa ya san irin abin da yake yi to albarkar shi wanda ake taron da nesa maulana shi ibrahim Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya ɗuba mana da yawa cikin madadin maulana shi ibrahim kaula da sauran khalifofin sa'irin maulana shakkar usman bauchi wanda kowa ya gaɗa su da shi aka yi zaman safe allah ya ƙara masa lafiya muna roƙon allah ya sa a tashi lafiya allah ya riƙo da hannun shugaban zama da wanda zai taifa da wanda zai masa ta'aliki da mu da za mu saurara ya rabbi bisati wa bisifati wa kullana bi sa'iril halati sabbit qulubana alal imani wal tahdina li amali al-ihsani انظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واجز لكل من إلينا أحسن المصطفى الشفيء يوم المحشر خير الورى فقد هدي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفعاد بالخير لنا وأمنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين a kamar yadda na gaya nake cewa bayan ya gama addu'a zan gaya muku me yasa ake kiran shi da alul baiti wato wata rana an kawo maulanmu shekh darasman bauchi gayyatan wato maulidi sai aka duba aka duba aka gaba kowa wajen sai shehi ya suke ce ina alaran mamala sun ji to sai wanda suka gaita suka ce a shehi mu mun bi son ɗanka wanda zai zo wajen mu sai ce ai shi din ma ɗana ne shi din ma ɗana ne to kaga kamar yadda dan maulanmu shekh Hassan Sisi yake cewa kowane irin jinsiya zaka gani a wajen Shehu Ibrahim a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen Shehu Ibrahim to haka su ma irin su Maulana Mushadda Usman Bauchi kamar yanda akwai Salman al-Farisi a wajen manzo Allah to shi ma haka yake a Salman min ahlul bait dan haka alhamdulillah nan da na gaba wanda zai mana karatu alqur'ani jik ɗaya daga cikin jikokin Maulana Mushadda Usman Bauchi Sultan dan Imam Hassan Bismillah
من المصحف المرتل برواية قادون توسط مع الإسكان أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم دونهم في الغي ثم لا يقفلون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم
Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah mun saurari karatu alqur'ani mai girma kenan daga ɗaya daga cikin jikokin Maulana Mushaddar Usman Bauchi wanda alhamdulillah kuna ji dai ba wai da kira'an da aka saba ji ba kira'an warshu a kira'a kira'o'i za ku ji dinga ji daban-daban kuma wannan duka cikin albarkacin Maulana Mushaddar Usman Bauchi alhamdulillah alhamdulillah da haka a gurguje saboda wani lokaci ba za mu kawaita ba za mu gayyaci ne gayya mai aiki shugaban ciyaman din makon shehu don ya zo ya yi marhaba da baki sannan kuma ya yi bayanin wanda zai ciyarin din wannan zama da kuma maudu'in da za a tattauna a falatafaddal mashkuran ma'ajuran insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sake dawo da wannan zama wanda yake a nauyinsa shi ne na farko tun da aka fara makon shehu na bana ba za da yadda ba wannan ne farkon zaman dai saboda wani abin da ya jawo ya jawo aka yi zaman kuma a tsoron cewa kamar ma zaman dinan ba ya fi daɗi kamar alamar kamar zaman dinan ba ya fi daɗi yadda na ga fuskokin mutane haka kamar zama bayan ba fi daɗi kuma alhamdulillahi muna godiya ba shi malamin da kulayi cewa tigo alhamdulillahi taru ya mana barkwanci ya ce wai bizarsa ta ƙare muka ce mun yi ruwan dinta mun sabunta ta saboda haka muna godiya Allah ya saka da alheri ga kuma shi mai faifan khalifa dr kabir altafe wanda yake dunnan mun san shi daman shi ne zai ba da faifan yamma amma muka roƙe shi saboda jewa baki a wara baki yamman mu da yake inda yin mu dawo da yadda ya gaba daya kuma ga shi kuma ciyaman din zaman yamman shi gaskiyan wato shi dauka rayu wato ya saba dama haka yake yi bane idan muka samu nasara ya saba in yau ga abin da zai yi to bai cika kwana ba sai ya wuce ya koma gida to bana kashe Allah ya rike mana shi ya kai wannan lokacin da bizan sai da ya yi ninta ba da ma a bar gari saboda haka sai ya zama yau da yannan shi ne babban bakon mu dofu sharaf yau shi ne babban bakon shi ne dofu sharaf ɗinmu na wannan zama shi kuma mudibbo maulud tula daman shi ne ciyaman na wannan zaman na wannan fefan da za a yi da yamma da haka yanzu shi ne ciyaman mai zama kenan ga kuma rakiyar dr jan gudu dr jan gudu ko jangudo jangudo jangudo ko dr jangudo na cewa ga shi tare da muwa nan ga sanan dai farfesa adamu usman wanda suna cikin masu ba da makala insha Allah a gobe Allah ya yarda cewa ga shi tare da mu da kuma shi mai taliki wa faifan shi Dr. Kabir Hassan Ibrahim Ismail Imam liman Kasaru alhamdulillah wannan zaman da za a yi kenan yanzu insha Allah saboda haka nake gayyatar shi ciyaman din zama ya zo ya gabatar mana da da muhabara Allah ya taimake mu Allah ya kara shi mu lafiya Allah ya kara ja mana kwanansa Allah ya kara masa yadda da nasara na kasan jiki da lafiya albarkacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma wanda za mu ji Allah ta yi amfani mu albarkacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa zaman ya amfani mu albarkacin mazan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد مولانا الشيخ طاهر اسلام بوشي رضي الله تعالى عنه wanda wakili sai ya gama jawabi sauran manyan baki duka mahalarta ina muku da wasu cikin girmamawa da shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar da muka ji yanzu muna gabatar da ɗaya daga cikin wa'inda za su yi muhabara a wannan ƙa'a wato adaptar muhammad khalifa adaptar muhammad kabir ali wanda insha Allah ga shi nan zai zo ya tsaya nan ku gan shi zai fara yanzu ba tare da ɓata lokaci ba domin gabatar da shi ne ba gabatar da wani jawabi ba kuma mun ji ko za mu ji karatun da zai yi mana akan maudu'i na irin gudunmawar da maulana shi ibrahim ya radiyallahu ta'ala ya bayar wajen yada harshen larabci da faƙaƙa irin na addinin musulunci a makaranti na madarakoci da kuma makarantu na zuruka za mu ji daga makalar da zai gabatar irin yadda maulan shi ibrahim ya ya yi talibin littattafai da kuma hanyoyin da ya bi har aka samu sakafa ta musulunci sakafa ta larabci wadda a da can ba sami irin wannan sakafa ba kafin ba shi abin magana idan ba manta ba na gaya mana ajiya cewa duk wanda ya zo nan zai gabatar da matsala ko zai yi ta'aliki mu san cewa yana wakiltan waɗanda suka yi zamani ido da ido kuru-kuru tare da maunar shi ibrahim yar radiyallahu ta'ala ne tun da yanzu muna zariyar maunar shi radiyallahu ta'ala ne duk wanda ya zo nan yana ba da labarin shi rai a yi tamkar maula na su kayi usman baushi ne yake yake mana bayani har na ce mana duk wanda ya zo ya tsaya a nan ka yi kamar maula na shi aliyu sise radiyallahu ta'ala ya tsaya a nan yake mana bayani don haka za mu arawa duk mai magana abubuwan guda uku lokacin da yake magana idonmu shi ne kallonmu kunnenmu zuciyarmu wayannan ababe guda uku mun sani ko a jiko idan liman yana hudu ba ranar juma'a an ce a kalle shi a saurare shi kada a yi zance haka ne ko to duk wanda zai zo ya mana matsala ko taliki kamar yadda kana gaban liman yake hudu ba za ka yi shiru ka kalle shi ka ba shi basiranka don abin da yake faɗan ya amfane ka ya amfane ne haka za mu yi Allah taimake ne don haka waɗanda suke baya akwai wasu matasa matasa a baya su ma kamar yadda waɗannan da tabai a gaba suke shiru su ma su yi shiru Allah ya mana albarkar shi za mu ce Dr. Khalifa tafaddal mashkuran ma'juran la ma'mura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صاحب الختمية والختمية مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن خليفته المطلق مولانا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم إياس وعن سائر أقطاب التجانية أينما كانوا وحيثما كانوا أحياء وأمواتا وبعد shugaban zama kuma babban bako babban malami dan babban malami wanda ya fito daga baramun ilimi wanda duniya ta san da su Sheikh Lawi da shi wanda
shine shugaba na gabatar da waɗannan muhadarori gaba ɗaya a sheik tijani yayan malam ɗan maulanmu a sheik bayar usman bauchi allah ya ƙara masa lafiya da kuma sauran malamai wanda lokaci ba zai ba mu dama mai ta lissafo su ba domin nan ga baki ɗaya duk malamai ne ni kaɗai ne almajirin ku dukan muna tara mu cikin gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hausawa suna cewa wace ya yi ‘ya'ya da ya makance a yanda na so ɗaukar saboda shiga da suka yawa na so a ɗabba'a ta a wata ta to amma wajen tafin sai na ga kurakuran da suke cikin tafin ɗin sun yi yawan gaske to suka ce to sai mun gyara in ya so daga baya a zo a bayar ko da yake shi dr rabi'u ya dage cewa za a je a printin a gyaggyara abin da ya sauwaka na'am maudu'in yau an ce za mu yi magana ne akan musahama ta maulana sheikh ibrahim yas radiyallahu anhu da daurinsa wajen yada wayewa irin na larabci da addinin musulunci da kuma samar da ci gaba na makarantu na addinin musulunci bigayen hududin ba a ce a afirka ko a ko a senegal ko a najeriya ba ko a duniya ba to don haka sai muka ɗauka ana nufin sai muka taƙaita da kan kamar ana nufin a yankin da ya rayu gabaki ɗaya farko dai mu ce afirka ta yamma sannan kuma da afirka ga baki daya sannan daga baya kuma da ita duniyan kacokam saboda ya ce alautul bihar zahirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala kuma duk ya ce ina yi ne a roma rizal bari lil nusrati dinihi wa ubriz lil jil al jadidi misala don haka babu inda bai shiga ba domin ƙoƙarin shiryar da al'umma kamar yadda yake wal ummatu qasdi fihi mu an asuqahum ila hadaratil barrir rahim ilahuna ilahana ilahuna ka eh to kaga ai shehu radiyallahu anhu ya nuna cewa ya fito da manufofinsa ya fito da ayyukansa ya nuna abubuwan da ya aikata mun fara da gabatarwa godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah allazi qala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya sifanta har yanzu auliya bayan sawaliyai ya ce ta tajaba junuhum an mabati ya du'una rabbahum khawfan wa tama'a yace musu rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an zikrillahi wa an salat yace ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إرادة أمين الله تتبتا والصلاة والسلام على من منع نفسه النوم والراحة لأجل أمته salati da aminci su tabbata ga wanda ya hana kansa bacci da hutu saboda al'ummarsa wanda shehun da yake cewa ya bitu yunaji rabbahu wa naharuhu yu'ashiru na ya hadi ila alhaji nasira tana kwana da daddare yana ganawa da ubangijinsa da rana kuma yana tare da mu yana shiryar da mu zuwa ga gaskiya a matsayinsa na mai taimakon addini وعلى آله المساقئ المسلم الراكئين الساجدين العامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا wannan salati ya tabbata ga danginsa zafafu masu fasaha masu ruku'i masu sujada masu umarni da abin da ya kamata masu hane ga barin abin da bai dace ba masu kiyaye haddodin Allah wanda Allah ya share musu wato ya shafe musu ƙazanta ya raba su da ƙazanta ya tsarkake su tsarkakewa da sahabbansa wa tabihi allazina nasara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun da sahabbansa wanda Allah ya kubanta su da cewa su ne wanda suka fita kowane bangare daga cikin su ya fita don ya je ya koyo ilimin addini ya dawo ya gargaɗi mutanensa ya shirar da su don su nisanci ce ta haddin Allah. wani man tabi awon bi insanin ila middin أفهم في تعمير المكتبة الإسلامية قديما وحديثا بتأسيس مدارس قيمة في مجالات الدعوة والتزكية والعادات في مشارق الأرض ومغاربها da kuma wato wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako waɗanda suka ba da gudumawa wajen raya wajen tattara wato kayayyaki na ilimi laburare da sauran wuraren tattara ilmomin da aka rubuta aka ajiye domin babu al'umman da Allah mata baiwa ya zamanto wanda ya rasu a cikinta bai rasu ba kamar al'umman musulmi wanda su suka raya duniya da ilimi dalilin su aka samu wajen da ake tara ilmomi littattafai da labarori wanda da ilimi a kwakwalwa yake idan mai shi ya tafi ya tafi kenan amma yanzu abinda malamin da ya shekara dubu da rayuwa in dai malamin rayayye ne ya yi rubutu to rubutun za ka samu yana nan kuma na bayansu suna nan suna karanta kamar malamin yana nan da ransa hatta qayyada Allah li fitrina hadha qistan wafiran minhum jahadu fillahi hatta jihadihim وجعلوا قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نبرة لهم بدءا من عمرو بن العاص إلى عقبة بن نافع إلى موسى بن نصير إلى طارق بن زياد إلى أم البنين أم المغربيين إلى الشيخ عمر الفوتي إلى الشيخ عبد الله إلى شيخنا وقدوتنا الشيخ إبراهيم إياس رضي الله عنه har yanzu dai mu da kai da wanda Allah ya ba mu kyautarsa a wannan yanki wanda suka yi ƙoƙarin su iya ƙoƙarin su wajen yada addinin musulunci suka sanya umarnin Allah na cewa kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau ya zama a matsayin fitila gare su tun daga wanda ya buɗe yankin afirka ya zo yin jihadi ya shigo da musulunci yankin afirka shine amr bin al-as da wazirinsa da suke tare da shi a uquba bin nafi da kuma musa bin nasair ɗaya daga cikin wanda shi ma ya taimaka da tsarik bin ziyad wanda ya karanta tarihin afirka shigowar musulunci afirka ya san wayannan mazaje da ummul banin wanda ɗaya daga cikin ta fara kafa jami'a a afirka a magarib da shek umar kuti wanda shi shi ne ya zara wajen yaɗa addini a yankin wato afirka ta yamma wadda muke ciki tun daga mali abinda ya hada ko da yake kafin nan a ghana an samu bani salih wanda suka yi fararen fata ne sharifai ne suka yada dini amma su tarihin su wanda har aka samu su sarakuna musa kankan musa da sauransu wannan tarihin su babu shi muwaffar amma dai waɗanda suka wanda aka sani sun yada addinin musulunci bayan wangarawa shine mashahurin mujahidin nan wanda ma shahada ya a wajen yaƙi shine Sheikh Umar Huti wanda daga Mali ya da musulunci zuwa yankin duk wajen su Senegal da sauransu da ake magana a kansu. kuma har Najeriya ma ya zo ya wuce ta cikinta da kuma sauran malamai wanda har abin ya gangaro a banda bayan su imamu suyuti su almagili abin ya gangaro har zuwa a su shek abdullahi a baban shek ibrahim yasir radiyallahu anhu wanda shi ma mujahidi ne mujaddidi ne na addinin musulunci kuma zuwa ga wanda muke magana a kansa shine maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu wanda duk aikinsu yana nuna mana wato ishara ce zuwa ga abinda ubangiji ya umarce su da shi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki dan uwana a cikin hanyar Allah mutumin da muke magana a kansa الرجل الذي نتكلم عنه والضرب الذي تعرفونه الوصال إلى الذروة العليا أبدا لا يفتر دون تذكير بيئته لبلاده لساله لساله الإسلام وصالح قومه mutumin da muke magana a kansa gwarzon da muka tsaya mu yi bayani a game da shi shine wannan namijin gaske wanda kun san shi mai yawan zabura bai san hutu ba bai san gajiya ba har sai da ya kai ƙololuwan ƙololuwa wajen yadda ya hore yanayinsa da zamaninsa in ka ji ana ce sahibul wakati ba wai ya tsinta a kala ba a'a aiki ya yi dare da rana har lokacin zamanin ya zama zamaninsa لقد أتجول علميا مع الوجود العلمي من المشرق الأقصى إلى المغرب ومنها إلى سين سالم حيث تمركز الشيخ عبد الله المجاهد المجوار المعروف بهمته العالية في نشر العلم wani yanayi mutum akwai malamansa da yawa akwai malamai da sukan tsaya su koyar da shi bi a sama malamarsa ce mujtama da ya rayu a ciki ma malaminsa ne don haka a rubuce-rubucen da duk malamai suka yi a kan shehu radiyallahu anhu suna cewa baya da malami sai babansa shi kadai ne malaminsa da ya koyar da shi haka ne babansa ne kawai malaminsa da ya koyar da shi amma shi shewar zallawa anhu idan ka bi wasu maganganunsa da bayanansa za ka san ta inda ya kasabci waɗannan ilmomin banda babansa daga ciki akwai bi'an da ya rayu a ciki senegal ta zama matattara ne na manya-manyan malamai da suke zuwa ziyara gurin su taro a gurin tun zamanin babansa Sheikh abdullah murtaniyawa da magaribawa suke zuwa su taru a wurin don neman ilimi ko kuma don su koyar domin tarihi ya nuna shehu abdullahi baban shehu radiyallahu anhu shi ne ya fara nashara ilimi a wannan yanki nasharawa mai ƙarfi ya buɗe makaranta ya rinka ɗebo malaman magarib da murtaniya ya zo yana ajiye su a gidansa suna koyar da ɗalibai wanda ina irin wannan aikin shine kuka ga maulana shek anan yake kokarin yi ya ɗebo daga misir ya ɗebo daga to an koya ne daga wurin shehu abdullahi tun kafin ma zuwan shi shek ibrahim radiyallahu anhu to da haka wannan bi'a al-ilmiya al-barraqa al-ma'rufa tana daga cikin wanda ta kawwana shakasiyyar maulana shek ibrahim radiyallahu anhu na biyu al-kutub al-muwaffara littattafai shehu ya tara littattafai wanda duk tunaninka ya wuce nan kuma masanan shehu ya radiyallahu anhu sun ce duk littafin da ka gani a ɗakin shehu to ya karanta shi wa shahid ala zalik abinda zai maka shaida akan haka za ka ga alƙalaminsa na yawo a cikin littattafan can an gyara nan an yi ta'aliki nan an yi kaza saboda ya nuna maka wannan littafin ba wai ya siyo shi dan ado ba ne ya sa shi akan ka ba ko mun sani iyayenmu abinda suka koya kenan a wuri shehu in kai wa malam kamar malam wani lokaci in ka masa tambaya akan wata mas'ala ta ba kana da gasar na ga littafi kaza a wurin ka ba ce eh ya yana ciki yake ran sai ce maka ai yana ciki ba za a amsa ma ba tunda kana da littafin ka je karanta za ka ga mas'alan a ciki sai da kai tsarin malaman mu da in ka ga littafi akan dudu a ajiye a ɗakin su to yanzu yana kan ana fitan sani in ka ga littafi a kwaba to an gama fiɗansa ne aka je aka ajiye shi a gurin ba wai kawai a sayo daga maktaba daga can bukcin kawai a zo a tara a ce ga littattafai nan kamar yadda yanzu muke yi gaba kana ado da su ana ɗaukan ka a hoto masail da suke cikin su baka san su ba shi yasa a ɗaliban malamin mu mafi yawanci sai sun ga sun bincika littafi ba su ga matsala ba sannan za su zo su yi tambaya to wannan duk daga wurin shehu suka koya za mu ji abin da shehu ya faɗa da hujja cewa da muke yi eh karama ce a karama ce abin da shehu yake da shi na ilimi karama labudda ai da ma man amina bima alima sai ne warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam saboda haka haka ne amma shi shehu ya karyata da yawa daga abin da ake faɗa a kan karatunsa na'am na'am hiya karama ولكنها كرامة قل إن لوط سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الشيخ كرامة ينونا وجن إلمي أما كرامة na. baɗin Allah subhanahu wa ta'ala ku yi aiki Allah ya ga aikin ku sannan kuma manzon sai ga aikin ku mu'minai su muku shaida sai kuma Allah ya gadan muku da ilmin laduni ai shehun ne ce sai maka wala asarat aynaka misliya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu yubu ka taɓa ganin iri na a zamaninka ka taɓa ganin iri na idan ka ya taɓa ganin wani mutum iri na ta ɓangaren suluki na da ɓangaren jazba na to zai shehu da kansa yana cewa da suluki da jazba ya haɗa to kai ne hujjanka na ajiye suluki ka ɗauki jazba kawai shehu yana cewa da suluki da jazba haka ya ce ka duba suluki na wai a sulukin ya yi zarra yana gaya maka a shari'a ya yi zarra haka kuma a jazban ya yi zarra kuma in kace a wani wani da ilimi da Allah ilimin hijabi ne ya ce to wal ulumu kuyulu ga ilimi nan masu gudana masu farara wanda ko kai daga jin wannan ilimi ka san ilimi ne wanda ya gagari maza kuma shi shehu haka ya ce abin da yake bukata wurinmu ba mu yi namu daban ya yi nasa daban ba shi ya faɗa mana wannan ya ce da'ifin alilun sha'ibin mutahammisin ko haka ya gaya mana ga shi da rauni ga shi da furfura ga amma yana da stamina haka bai gajiya ba sannan kuma ya gaya mana cewa yana yi ne don ya fito da matasa wa ubruzu lil jadidi misala in fito da in zama a matsayin misali ga dukkan matasan mu ne wallahi laqad amila amalan shaqan fi talabil ilmi hatta adraka anna al ilma huwa al imam wallahi shehu yayi aiki aiki mai wahala wajen neman ilimi har da har ya riski cewa ilimi shine shugaba ya zo rubuta littafi cewa ilimi shine shugaba wa منذ an hafiza alquran alkarim an zahari qalbihi fi sunnin mukira min umrihi lam yufariq tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ya haddace alqur'ani tun yana dan shekara kadan amma haddacewarsa bai sa ya daina karatun alqur'ani ba yana karanta shi da rana yana karanta shi da daddare likulli yawmin sub'ain laylan wa nahara kowane rana yana karanta subu'i biyu da daddare da rana da rana an ce yana karanta subu'in ne da nazari a cikin mushaf zai karanta kashi ɗaya bisa bakwai ɗin alƙur'ani ta hanyar nazari a cikin mushaf saboda duk da tilawar albarkan kallon rubutu da albarkan ɗaukan mushafin baya son ya wuce shi sannan kuma da daddare ya sake yin subu'i da ka ko bai taɓa yanke wannan ba rainan ya gule imam hassan sise أشفقت على الشيخ رضي الله عنه ذات يوم لما رأيت من كثرة الأعمال والظروف التي تراكمت عليه وهو حريص على أن لا يفوته سبوء من سبوئه ga ayyuka su yi shehu yawa wata rana in ji sai dai ali sise ya ce amma shehu ya dage sai kar ya yi asaran wannan karatu na subu'insa don haka yana karatun har sai da ya tausaya masa in ji shaka hakan sise suka ce daga mata je madina su kaula ai ka sani bi mujarrad ziyarati madinatihi tastami ila aswati alqur'ani min al-akif wal ba'd بعد الصلوات الخمس ويستمع إلى تلاوة الطلبة بنفسه أحيانا ويستهدف لهم shehu radiyallahu anhu daga kaje madinar ta kaula za ka ji karatun qur'ani na tashi kowane bayan sallah masu ukufi na ibada da wayanda suka zo don ɗaukan karatu duk za ka ji sautukansu kafin ma a zo a sa lasfika wanda kullum bayan an yi sallah ake sa karatu shi kuma shehu kafin ya nauyin jiki ya same shi yakan zauna da kansa bayan wanda ya su koyar da ɗalibai yakan zauna da kansa da wasu ɗaliban yana jin karatunsu yana musu gyara wa bin nisbati lil ulum فإن الكتب التي في مكتبه كتب قتلها درسا ومراجعة ترى قلمه في صفحاتها يصحي ويؤلف na faɗa dai masu karanta takarda za su ga abubuwa da yawa sai dai su yi haƙuri haka ɗab'in ya zo kuma an shiga wani abin nan na rubutu sai ta haɗa abubuwa yana caccanja suka ce yawan ma ita ma tullabu jami'ati duwal arabiyya min as-singaliyin indahu fa alqalahum ash-shaykh baban wa mimma qala lahu wani lokaci dalibai sun dawo daga hutu yan Senegal daga jami'o'in daulolin Larabawa to al'ada shehu yakan tara su wani lokaci ya musu ba, sai shehu ya tara su ya musu maraba da dawowa ya kuma yi musu nasihohi to aka tsinto daga cikin nasihohin da ya musu ga lafazin da ya yi amfani da shi ba'dun nas yaquluna innani lam ata'aqqil husuli 'ala al-ilm aqulu lakum innani qara'atu wa qara'atu hatta kitu an amut yace na ji wasu mutane suna ta yadawa wace ni ban wahala ba wajen neman ilimi Allah ne kawai ya kwararo min ilimi yace to bari in ga muku ni din nan na yi karatu na yi karatu na yi karatu har sai da naji kamar zan mutu wannan lafazinsa ne shi ya gaya wa ɗalibansa kaga kuma kada an jahizatu kaula kulli habibi idan jahiza sai magana kuma kudu ba ya ƙare ko na'am wa qala man a'ta lil ilmi waqtahu kullahu yudihi al ilmu shay'an minhu wanda ya ba wa ilimi lokacinsa gaba ɗaya idan ilimi duka ɗauki lokaci duka ba wa ilimi ba ka da lokaci ko kana cin ɗan wake ne ga takarda a nan ga cokali a nan har kake ci wato ba ka da wani lokaci da ba na ilimi ba shehu ya ce to ilimi zai baka wani ɗan abu daga ilimi za ka samu wani abu daga ilimi amma in ka ce za ka ba shi wani lokacin ka kaɗan to yace ba za ka same shi ba da baki ɗaya. Matar shehu uwar gidansa ta gaya wa jikanta Hassan Sise تقول زوجة الشيخ الأولى لحفيدها الإمام حسن سيسي الليلة شمعتان ونصف تشي masa shi ta dare tsawon dare duka candil biyu da rabi ne sai mamaki me take nufi da cewa ga baki ɗayan dare candil biyu da rabi ne sai ya tambaye ta sai ta ce a ai kakanka ni yake tashi in kunna masa candil in na kunna masa candil ɗaya yana nazarin littattafai in candil ɗin ya kusan tsarewa ina tabbaci sai ya taɓa ni ya ce kunna mun ɗayan kar wannan ya mutu sai in kunna masa ɗaya to in kunna masa yana karatu yana karatu in ya kusan tsarewa sai ya taɓa ni tashi ki kunna ɗayan kar ya mutu idan na kunna masa ɗayan in ya rabi sai a kira sallan asuba da haka ne na gane tsawon dare gaba ɗaya na kyandil biyu da rabi wannan uwar gidansa ne take faɗa kakan sayyidin hassan sisi لما علمت من الشيخ من سره الليالي قارئا او ناظرا او مادحا baka bukatan wani ya gaya maka bari shehu ya gaya maka ya gaya maka da kansa ya ce abitu bilaila tinni saharana munshidan da zikirin da zai kadda ba bada'an wa makatama أساجل فيه الورق الذي وزيرة وجفني كالمزالب مضرم yana in shaukin mazan Allah ya taso to a ranar kuma ba abu da za a yi sai shi tun daga dare har har asubahi shehu rabbi Allah wannan duk dai ana nuna mana irin rayuwar da shehu ya yi wajen shi kansa wadata kansa da ikini kafin ya nemi wani ya gaya masa ga sadatun mu nan ga shehu lawi nan shehu ya zo ya samu kano ta tumbata ta fita da malamai irin babansu da kakanninsu wanda suka kamar yadda su zai fashe saboda cika da ilimi amma ka san malami kaga ya sallama wa malami yawa ba har kawai ba ne yawa sai ya san kafi shi ta ko ina ba yanda zai zai kyale ka ko da yake yanzu in mun ga kafi mu kuɗi kana da miliyoyi sai a sallama maka ko da a samu jib a samu gida in yana bayarwa ko to amma dai ga malamai ba haka suke ba in ka ga malami ya sallama malami ya ga ya gagara ne ta ko ina to amma da ya zo Kano duk sai suka yi fana'i ba wani malamin da ya daga kai sai suka zuba a gaban shehu shi kansa yana mamaki wa'annan malamai me suka gani ne me suka gani suka amal barhano ma darhamu hatta kanu fi hujjihamu barhamu eh barhamu ne kan suka yi fana'i cikin suka rikice a'a abin da suka gani yake ba ne suka gani ba sun ga ashahul ladhi bihi na tamatta'u jamal rasulullah hayyara fikriya jamalan manzon Allah suka gani a jikina shine suka tattaro sun dauka shine saboda sun ji arizim manzon Allah shi yasa yake shi ma bi shammi arizihi ai ba nashi bane arizim manzon Allah ne a jikinsa shehu radiyallahu anhu shehu Allah ya ƙara masa yadda dangane da lugar larabci الساعة في رسوخ أقدامها في السنغال اختلاط الشعبين المرجاني والسنغالي abin da ya kawo bunƙasar larabci ah to ai ba an gaya maka ba ka san dai mutanen sulgan wani suke yi wani yare ne kan fulatanci fulatanci haka ko ba haka bane shi ne yaren su to me yasa ƴan matasa ma in suka zo nan aka ce wannan dan shehi ne ko jikan shehi ne ya zo boki ko ya zo ko ya zo Kano ko ya zo sai ya yi hudubar ya yi dukkan majalisinsa da larabci shi ko ba larabe ba a'a sha su kai a mama ba haka muka ɗauka ba ai wai ana cewa wai ɗalibai a zamanin baya wai sun yi imani wanda ya sha ruwan alhuda-huda zai yi ilimi ana ce masa kahuhu a lokacin kahuhu ake cewa alhuda-huda to sai suna kamo shi a jeji sai su yanka shi sai su shanya shi sai ya buɗe su rika shi suna sha wasu da an ce shi ne yana da sirrin ilimi to a cikin almaran malam bahaushe to kasan shi kahuhu kukansa yana huhuhu huhuhu shi ne hausawa suka ce kun san abin da kawo yake faɗa abin da yake cewa shi ne ko ka sha sai ka yi ko ka sha sai ka yi in ba ka yi ba kawai ka sha ka kwanta ina zai yi ba na washehu ya samu murtaniyawa da mutanen maroko kun san dai su shehu hadi ai shehu hadi kowa ya san shehu shi ya turo yake turowa najeriya yake tarbiya wa shehunan mu duk da baki daya ko murtaniyi ne to wa'annan mutanen sun zo sun zuba a gaban shehu a matsayin sun yadda shine shehun su shine malamin ko malamai ne irin na fitan hankali duk waɗannan suna daga cikin wanda suka raya a Senegal.
hatta abna'u safwati min as-sindaniyina yataraddawna ala aydin murabbina al-murtaniyina al-arab allazina awqadahum ash-shaykh Abdullah litadris fiha wa ba'dahu ألزم الشيخ إبراهيم هذه المهمة التزم الشيخ التزم الشيخ إبراهيم رضي الله عنه هذه المهمة shehu ya kawo waɗannan mutane har 'ya'yan manyan malaman senegal suka dawo suna zuwa madinatu shek don su karatu wajen waɗannan murtaniyawa da senegal da magarib mutanen maroko يقول الشيخ رضي الله عنه في همته العليا لمهوي الأمية وتعليم العربية شو هنا فتا kai himmansa mai girma wajen shafe amma nan yawa da mahawil ummiya ba shafe rashin karatu da kuma raya ilimi yana cewa innal muslimina fi senegal wa gambia وجمهورية مالي ونيجر وداهومي بنين كينان وفلس الأولياء بوركينا فاسو كينان والكاميرون وتشاد قد فرض عليهم استئمار لأن الاستئمار استتارا حديثيا من الجهل أولى القرن المالي ماضي أما الآن والقارة كلها في طريقها إلى التحرر من الاستئمار فإن واجب المسلمين الآن هو العمل على نشر الثقافة العربية والإسلامية من مسلمي غرب إفريقيا na ga wani ya tashi ya fara mun barazana wakilin lokaci kenan a taƙaice bari mu gargar larabci mu ɗan tafi da gudu a mana haƙuri shehu ya ce musulmi a senegal da gambia da mali da niger da dahome da Fonta da kamaru da chadi mulkin mallaka ya musu takunkumi ya sa musu takunkumin jahilci sun hana mutane karatu ya ce yanzu tun da sun fara kwashe kayansu za su bar ƙasa wajibi ne mu tashi tsaye wajen yaɗa tsakafan larabci da na musulunci a dukkan yankin afirka ta yamma ya ce ni kuma zan ba da iya ƙoƙari na wajen kafa makarantu wanda malamai wanda suke da takassusi za su tsaya su koyar a wayannan makarantun wanda suka fito daga jami'at al-athar domin shiryar da musulmi a wayannan garuruwa farkon matakin da shehu ya dauka a kan ya cimma wannan buri shine ya sa tubalin farko na wata makaranta da ya kafa ma'ahadinsa na sakafa ta musulunci a madinar saula a singal wannan ma'ahad da shehu ya kafa yana da babban masallaci da makarantu guda biyu ɗaya ta ibtida'iyya ɗaya ta sanawiya domin koyar da larabci da koyar da asalin addini musulmi afirka ta yamma sun yi alheri sosai wajen taimakawa da dukiyoyinsu domin tabbatar da wannan buri na maulana sheikh ibrahim radiyallahu anhu sheikh ya matsayinsa na shugaban addini na farko a yankin ya nemi taimako daga shehunai yan uwansa ko kuma mu ce muridansa su taimaka masa wajen kafa makarantu ƙanana a dukkan garuruwa wannan ya sa mun samu natija mai kyau wanda sakamakon haka cewa a nan ƙasa ya sami daga makarantar zaure sai makarantun allo na tsangaya to amma shehu ya ce ba a yakan mutum sai da makaminsa ya koya wa mutanen kafa makarantu irin na bature masu tsari irin na bature wanda kuma za a koyar da addini duk wannan islamiyoyi da kuke gani sakamakon jihadi ne na shehu wajen kawo ilimi wannan kowa ya sani yana da hannun shehu wajen kafa makaranta irin makarantu irin wannan a gusau na shehu da larabe da kano da kuma a huntuwa da katsina da jos da bauchi nan ma shi ne ya zo ya sa hannu wajen kafa markas da sauran makarantu a maiduguri da sauran wurare duk waɗannan manya-manyan marakis ɗin shi ne ya assasa su su kuma waɗannan marakis su suka haifar da ƙananan makarantun islamiyu a unguwanni don haka duk abin da ka gani in ka yi islamiyya to ka ci albarkacin shehu ne ko ba ka ɗariƙa domin shi ne ya wayar da kan mutane ya nuna musu a kafa makaranta mu yi amfani da zaurukanmu mu yi allo ko da ba mu da aji mu tara yara da daddare muna ce musu farillan alwala kaza ne farillan wanka kaza ne waɗannan duka yana daga cikin ayyukan shehu radiyallahu anhu a shehu ya yada ilmomi masu yawa wajen talifofi wannan kuma ba sai na yi dogon bayani ba an san talifofinsa suna da yawa amma dai abinda aka ce wai ba za a riske shi gaba ɗaya gaba ɗaya ba to an tsare da shi kaɗan to ya wadatar أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وسكدر يوم كدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah alhamdulillah mun saurari jawabi mai kayatarwa daga bakin addaktor muhammadu kabir allah ya saka masa alkhairi inda yana lafiya allah mai da shi gidansa lafiya za mu gayyato a gurguje saboda lokaci ya ta tafiya ciyaman dan ya zo ya gabatar mana da godiyansa da kuma ya gayyato wanda zai zo ya yi taliki akan magana insha Allah.
السلام عليكم الحمد لله muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu damar sauraron wannan makala mai cikakkiyar ma'ana kuma muna godewa shi doktor Khalifa yadda ya duba mu wajen karanta mana ita domin ya karanta mana ita da hausa kuma dalla-dalla wannan ya bamu daman yin aiki da kiran da muka yi na sauraronka da dakila ire-iren mukan da da larabci kawai yake karatu rashin jin ta zai sa ba za mu saurare shi ba amma alhamdulillah duk da yake da yawa ana jin larabci amma an fi so ana ji da hausa Allah ya saka mishi da alheri shi ya sa ma sai idan ka lura da mutane sai daga sun zama irin yadda sai wadan urwatu bi mas'ud as-saqafi lokacin da ya je hudaybiya yaje ya da sahabbai yadda kuke zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma maka yana ba wa shawa labari yadda ya kalli sahabbai zaman da suka yi da ladabi da nutsuwa to haka na da zaman wa'annan mutane lokacin da doktor ya karanta wannan matsala Allah ya kawo kowa da alheri kuma za a kira yanzu muna fatan girma mai talibi shi ne a Ibrahim imam ismail liman katabu zai zo yanzu ya mata taliki kuma abin farin ciki kuma abin karama wanda aka kira yanzu ya zo ya yi taliki ɗaya ne daga cikin manya-manyan muridai na wannan zawiya na maulan shi tsayin hukumar bauchi kuma batun kasa makarantu da koyar da mutane karatu an san yadda maulan shi tsayin hukumar bauchi ya tsaya a kan wannan lamar ya fara da ƴaƴansa sannan jikokinsa yanzu abin ya faru Najeriya Ghana Benin Burkina Shadi Cameroon ko ina ka je zaka ga makarantun da makarantun maulan shi ɗan rukunin shi da aka kafa alhamdulillah shukran la fakrat ni ne magana in nan yanzu yara na ba su kafa kuɗi biyar ba suna karantarwa a ƙasashe a makarantun da aka kafa makarantun maulan shi ɗan rukunin shi da ya kafa a ƙasashen waje Allah ya saka da alheri har yanzu muke magana kuma ana kan neman malamai ƙwararru da su je su karanta akwai da karanta da dama za ka wanda zai yi tare yanzu ko da ya yi mana misali da wannan zariya kaɗai wajen bin sawon maula na cikin lalin yas haɗe da ya wadata Allah ya saka wa kowa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal mashkuran ma'zuran la amuna
أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد القائل من آذاني وليا فقد آذنته في الحرب ورضي الله تعالى عن صاحب الختمية والكتمية أبو الأباس مولانا الشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه القائل من سبنا إن لم يكن مات كافرا ورضي الله تعالى عن خليفته وسر سره مولانا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه القائل بثور وحج لم أسكت الوثائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق وسلم تسالا اذكر الله تاليا وما سمى شيء ان تبسم بائعه تغمد بفضل عبد السوء مقصرا فتوجبه تاتل عليه الترائب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والضمباتو نجم موجين شيء من شيخ دكتور ahmadullahi dan shehu abubakar atiku sanka kano shugaban zama wakilin maulafin shehu shek tijani ibn maulafin shek ya malam manya-manyan baki da suke wannan waje da wanda ya sauka mai matsala allah ya saka masa alkhairi dokta ne ya yi bahasi sosai a cikin wannan maidani Allah ya saka masa alkai mai da muke magana shi ne kan maulan mushu ibrahim kaula radiyallahu anhu wadda shi yake fara mana shi wani bishara ne na maulan mushu tijjani shi tijjani ya zo da ɗari da ya yada ya yi shekaru masu yawa da ya tashi tafiya ya ce faiza tana zuwa faiza tana zuwa sabon zamanin suka ce shiblana ya maulana wala mu kuma na bayanin faiza ya ce bayanin tana koye ta amma za ta zo kan hannun wadda yake sahibinta yayin da jira take cikin bukata na jagora a wannan lokacin ne sahibin faiza zai bayyana duniya tana cikin kunci da rauni da wahala shi ne shirin da ya zo bisa wannan bishara a ƙarni na ashirin daga duniya ta san zuwansa saboda haka ma ya sa kafin ya zo ana jiran zuwansa da shi ibrahim ya tashi zuwa hazo cikin wannan wata na rajar jiran manzon allah tana da dubu da ɗari uku da sha wani abu wadda ya daidai da sha bakwai ga watan oktoba 1900 shekaran da jirgin sama ya fara tashi a duniya in ji mora mushi shi ibrahim ya zo an haife shi a garin babansa sheikh abdullahi garin da ya assasa ta ta yi batsin yas wadda halin suna cikin kasar gambia yi shiwu gambia wata kasa ce a cikin kasar senegal wadda kowa su taraba shi yana faɗa cikin wani da ya da shi ibrahim da ce lokacin da shiwu abdullahi ya ce zaune a gambia din a wannan gari faransawa sun bi shi suka ce irinsa bai kamata ya nesa ba ya dawo cikin birni inda suke kallonsa to a wannan gari ne albarka a kan shehu ibrahim taura wata zuwansa in ji maulan mu shehu kuma mun gani a ƙasa babban alkhairi ne ga duniya babban alkhairi ne abinda ya fara kamar yadda ne sai ba ya faɗa ya haddace alƙur'ani cikin shekaru kaɗan kafin shekara ashirin da ɗaya bakwai uku ya tara ilimi na diraya da na riwaya wadda daga nan ne ma ya yi littafin sannan ruhul adab limawa min ilimin wa adabi wadda ya taro ilimi da yawa a ciki ya tara karatu yana faɗa cikin bayansa na diwani sakafatu ibrahim والكلم كله ستابة الرحيم كله مدين إمام الحاشمي وفضله duk abin da ya samu na ilimi ya tafiyar da shi cikin yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wadda bai cika shekara talatin wani shekara talatin da tara abin da ake nema bisa bishara masu bishara da bibiyar masu bibiya ya tabbata gare shi na wannan babban fatahi da ya samu na kasancewarsa sahibul wasi gaisun zamani inda shugabanni da yawa sun bi musamman shek abdullahi shinjini inda irin irin su sun ne ba kamar da shek tijani ya faɗa da su umaru suni irin su muhammadu nabidi irin shek abdullahi shinjini duk sun ne ruwan ɗan kujera shafi ya shi da ya gaba shi bane sai shiga har wadan ya gano waye mai kujera ai lokacin sa yayi sai ga sai ba shindi shindi din yake ba saboda haka hafizu ya gura masa yana kasar Senegal ne ya ga ya je daula ya ga duk zaurukan malamin da bai shi Ibrahim ba sai ya sake koma masallaci ya kama alwa sai hafizu ya tare shi ya kai shi gidan shehu Abdullahi kuma da safe ya ga shehu din cikin 'ya'yan shehu Abdullahi yace sa a masa addu'a aka masa addu'a kuma ya cigaba da zuwa ziyarar shehu abdullahi amma ziyarar shehu ibrahim ne har lokacin da shehu abdullahi ya rasu ya goye da aziya gini ne na sauki irin nasu na sahara in daura a ginin ƙasa ne ya ce shi yana jin zafi aka ce ba mai ɗakin ciyawa sai ƙarin mai ibrahim yas inda ya je suka ya masa masauki da izinin yawa uwansa khalifa da aka yi wannan masauki daga nan duk abin da ya faru ya faru shi Abdullahi ya masa bayanin komai da komai na fitiyaniya ya tattara ya bashi ya ce ba duk wanda ya ji an ce ba nan ya bayyana kansa kawai lokacin sa ya yi saboda haka lokacin tun daga zamanin ƙarshen shi Abdullahi din har zamanin Muhammad al-Khalifa su shi irin masu karanta kasida na yabon Annabi Muhammadu irin su taniya irin su alburda irin su amziya su shi khalifa suna karanta littattafan maulidi a wannan dare da ya samu labarin cewa shagabin lakin ya rasu bayan dare ya yi dare kuma ya yanke a ranar ne ya bayyana kansa shi ne sahibin faidatu kamar yadda yake nassantawa yana cewa mana arada shekana ahmad tijani aw arada jazzihi falyatini iz annani kalimatu tijani mawlidatun min ahmad al-adnani wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi bila butan yayin sai ce kai hauta ne yace wa ma qultu qawli shadihan mutafajjihan wa ma masani sukurun yughayyibu akliya wa inna qududi lil anami sa'adatun falam yuqta yawman marra ani wa qatiya to daga nan fa shi yake sai samu kalubale wajen sharifai jinin shehu tijjani ya yana bakin fadar da shi ne kalifan shehu tijjani sannan larabawan da ba sharifai ba sannan sauran ajama bakake shi wa ya zai ce to ko haka shi ne ta sayar da su da yake shi ne mai zamani yana cewa falal ki shi ba da mutu dina wa alama ko haddidu azhanin li idraki masali to da yake ta kalli duniya gishi Ibrahim ya kalli duniya wanda duk ya bi shi shi kenan wanda ya masa dagawa sai ya take shi ya take shi ya ce yace kuma a dan kankanin lokaci ya kaifafa waɗanda ba su kai ba suka kai suka riƙi ne ne ilimin ma gaba ɗaya wala mun shi yana ta sayar nan baiti muna yara a lokacin muna cikin gidan makera ko in ce nan inda ake yake cewa shi Ibrahim da ya bayyana duk wanda ya sallama shi kenan wanda yake sallamawa komin isansa ya faɗi ya faɗi yace irin su suna kiran shehu shehu shehunan su ne amma ta wajen ɗariƙa da farda da ma'arifa shehu tunda komai shi ya ba su amma ta wajen ilimi su ba su kai ba sai su ba almajirin shehu ba ne yace haka kuma shehu ya kai da fasu suka riske abin da ake nema na ilimin gaba ɗaya har muka ba da misali a majalisin na masallaci muka ce mun ga abin mamaki shekaru da yawa da suka wuce asabar kafin sun yanci maulana shekara usman bauchi zuwa kano taron kadirawa aka ba shi maudu'i aka ba wa shehu nasiru kamar maudu'i da shehu tashi ya yi magana ya yi magana ya yi magana shehu nasiru bai magana ba sai kama tarihin shi kawai yadda kuma shi shehu ma nasiru shi ne tarihi ya gwada cewa mai jin sharmin sawo shehu ibrahim a gidan sarkin kano abdullahi bayero da sarkin kano muhammadu sunusi har ma da ado bayero saboda isan iliminsa sai ga shi kayan shi Ibrahim ya zo ya rubuce shi wannan shi ne shi Ibrahim wadda kamar yadda shi yake faɗa mana mun rahoto da shi ne ta wajen wata dattijo mulki a fadar Kano kakar Abdullahi Bayero wata ta samu hadiya mai girma ta ba wani sharifin da ya zo Kano ko sharif Ujudur ne ko sharif Anwar ne ta ce tana roƙon wa ɗanta jikanta abdullahi ya yi sarautar kano sharif ya yi kuɗi suka masa yawa ya ji daɗi ya ce bayan sarauta ma allah zai haɗa shi da waliyin zamaninsa ana nan ko sarakuna suka yi ta wucewa har zuwa sarki usman har aka zo aka zaɓi abdullahi ba sarkin kano shi yake sai kuma shi ne farkon sarkin da ya ɗaura ɗamara zai je aikin hajji a mota da ya tashi tafiya sai malamai da suke jin ma'arifan a jikinsu na kasa musamman na Kano din suka ce zamanin waliyin ƙarshen zamani yayi sarki in ka je ka neme shi ana samun sa ne a dawaki sarki Abdullahi ya tafi da wannan hulɗin a zuciyarsa ya je ya je Makka da ya je Makka yana dawaki sosai ga gaisu yace anta anta anta anta suka rungumi juna Abdullahi Baro ya dinga hidima wa Shehu Ibrahim ya dinga masa hidima ya dinga masa hidima suka gama zaman Makka suka koma Madina nan ma ya ta masa hidima ya ta masa hidima suka zo rabuwa suka je wajen manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu suka yi alƙawari Shehu Ibrahim zai zo Kano ana nan ko wata sai ga Shehu ya zo Kano bayan watanni ya zo ya gidan sun galawa in ji malamin Shehu da ya sauka ya fara da masaukinsa shi za ka iya kai wajen sarkin kano don ni malamin sa ne wannan mai gida yana ganin kamar an yi sabo sarkin kano baya da malami yace ba zan iya kai ka ba ita da za ka yi nuna min gidan yace zan yi nuna maka aka je shehu shi ya komai ya rike masa kaya da aka je sai ka ga can can ne gidan sarkin kano inda bishiyoyin da jama'a suke can ne gidan sarki shi ko yana ganin wata gidan shehu ya je faɗa wata gidan za a hukunta shi ma shehu ko ya isa ya samu wanda suke wajen ya gaishe su yace shi bakon sarki ne shi kuma malamin sarki ne suna dimuwa sai Allah ya taimake ni da wanda ya raka sarki aikin haji sai ya fito da ya fito sai ya ga shehu sai ya tattara shehu sai cikin gidan sarki ya masa masauki sannan ya san da sarkin Kano Abdullahi Bayero bakon kan nan da muka yi aikin haji da shi muka je Madina ya maka alƙawarin da shi ba ya tsaya nan aka ce don girmama da Shehu Ibrahim sarki ya tashi ko takalmi babu yana neman ina shi Ibrahim yake ya koya shewa gidansa yayi ta halwa yayi ta halwa har ba ta ce ya ga dama da ya tashi tafiya da Allah ya taimake mu da ya tashi da sai ba da kashifil ilbasi an faidi abul abbasi littafin bayanan faida yace sarki ka raba malamanka sarki ka raba malamanka da ya raba malaman ai malamu shi sai aya ba a jira ma shi ya sake da ba an bi shi kaula aka je aka yi ta yadda da dariƙa ana tarbiyya ana wusuli wannan shine bayyana shi Ibrahim tamu nan wajen kasar mu na na Najeriya kishi ne suka sallama masa shi ya daga cikin su sai shi Ibrahim ba a taɓa malami kaman sa a ce a haifi mutum a garin su yayi karatu a garin su ya shahara a garin su duniya ta san shi sai shi Ibrahim shi kadai ne a garinsu aka haife shi a garinsu ya yi karatu kamar da makalar farko ya ce babansa ne malaminsa kuma ya yi karatun duk duniya ta san shi ya shahara kuma ɗan garinsu ne wannan sai shi ibrahim sannan da allah ta yi taimakon najeriya shi ibrahim bai tafi gidan wani malami ba malamai ana cewa za su ce mana akwai hasada da haka gidan wani malami sai ta wani bakon malam wani ne bakon malam wani ne amma da aka ce bakon sarki ne kowa na neman yardan sarki in aka ce kaya na sarki ne to kowa na bukatan ya samu yardan sarki saboda haka shi ibrahim bai samu matsala ba duk aka bi shi gaba da wannan shine shi ibrahim kaula wadda yake cewa lakin na ni takassuhu wakilan ta'adduban fattara ne kalila fa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu fa fada minni sirruhu fala aat يقصدني ما عرف الله السماء سواء للكبار والسجار ارقر بالعبيد والمزار سواء للسؤلوك والسلطان سواء للسكران والنسوان وشكا أما فيكم البسيطة وأدرسوا أثاره المهيطة علم ذات فلان وكذا فلان مكفى كالإيا ومرة أخرى ترون العجب من فيض ذا الختم إمام النجبة وذات كل فيضة التجاني مدرس المصطفى الورد أدناني وذات كل منة المناني نعمده في السر والإعلان أوجدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل السرور شيخ إبراهيم يتي ya yi tsokin ce ubangiji ubangiji ya ɗauke shi kamar a halin yace da ya tafi duniya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi duk duniya ta kama zikiri duk duniya ta kama zikiri zikiri zamo kayan manya yara suna zikiri zikiri zama kayan maza mata suna zikiri zikiri zamo ya gama ko ina da ko ina yace shi din nan ba a za babu wanda zai bi da samu sanin Allah ba yace umaratan ukura sannan wani lokaci zai zo za a ga abin mamaki to wannan abin mamaki jama'a ba fa kawai za mu nushe bayanai ba kullum cikin mamakin faibus ake ciki kowa ya bibi rayuwar mu na mushe ta rasmin bauchi tun daga 81 har zuwa kusan 2000 din nan an gama ratan ukura ta ranar ajaba min faibus alkatin imamin nijaba saboda haka in jama'a suka rikita filin filin masalatu faya a Kano sai shi ce wannan makaranta ta she Ibrahim ta she Tijani she kwata da kansa saboda wa marratan ukura ta raunar ajabi faidu da katibi imamin najaba to haka abinda muke godiya wa Allah a kai a kan sakafa ta arabiya kamar yadda malam ya faɗi a baya shine makarantun da kuma kasancewar shehu kasar sawarhu ne amma duk inda aka je da larabci ake jawabi kafin bayanan gaisu iyayenmu kakaninmu ana karanta littafi ana karanta ƙur'ani irin zaria irin katsina irin kano ana talifi za ga mutum yana talifin littafin su gondu amma ba zai iya mukalama da larabci ba zai dauki alƙalamin rubuta larabci iya rubutu ya bayanin matsala ta fiɗi ne ko matsala ta abin da ya shafi nahawu ne ko sarfu ne ko luga ne zai bayani amma ka ce kai magana shi ba zai iya ba sakaban shi Ibrahim ta lai ta kawo kowa iya larabci koyarwar shi ne daga naka samu sakafa aka iya arabiya islamiyya don albarkacin zai shi walidin mutum yana faɗi yace suna yara a gidansu bayan qur'ani kowane littafi ɗaɗɗe ne ƙurɗabi alawi ishmawi iziya in ka soke qur'ani ka iya to jefe ɗaya kana zuwa qur'ani jefe da ka rubuta littafi ne saboda littafin ba ɗaya ne haka ake yi albarkacin zuwa shi ibrahim da faidarsa da sakafarsa ya zama na komai ya zamo yadda ya zamo ilimi ya yawaita saboda albarkacin shi ibrahim kaula da sakafarsa ta ko ta ina ya zama na shi ya bi kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa alaikul bihar zakirati wa innani عليك القرى والمدن بلا جبالا أروني لك البار مثل ديني وأبرد بالجيل الجديد مثالا شوية يا من يمن يمدران الدنيا يا من يمن يمشيكم الدنيا دين يمن يردن الله الباري don taimakawa addinin Allah da samar mana masu zuwa baya sabon jiri sabon tsara dukkan abin da ya gani kayan shi Ibrahim ne shi ya kawo mana da can duk babu abin makarantun islamiyya kamar yadda aka faɗa iya larabcin kamar yadda aka faɗa ya don littattafai da ilimin duka shi ne rabbi Allah Allah Allah ta ka masa alkhairi aka kare hatta karance karancen in ka ɗauki kamar maulidi ana taron maulidi wa'azozi duka ana ila'i ne na thaqafatul arabiyya wal islamiyya din ta ko ta ina gani ita kanta maulidin kamar da malamin shi yake faɗa ai albarkar shi Ibrahim ne hakika a fodiyanci da malikanci akwai maulidi sallan takutaha sallan kaji sallan jinabai sai da shehu ya bayyana shehu na mu ya musu kajejin shehu suka kallo maulidi suka karɓo da izini suka suka taho maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran ayyuan nasu sai ga maulidi suke ce wannan fa a irin takuta hansu kenan a irin sallan kafin su kenan a irin sallan jiyoman su kenan suna kiransa maulidi kowa ma yace yana son annabi aka karba aka samu kuma kalubalen yan kungiya suka zagi maulidi suka kafurta shi suka lalata shi suka ci abincin maulidi ma mushe ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah to dama ma ta min lillahi dama wata sala amma kan ga la in kada an fasala da suka zaki maulidi sai maulidi ya gwada cewa shi na Allah ne na Annabi Muhammadu ne saboda haka sai maulidi ya zama dare da rana safiya da yammaci birane da daurori garuruka da ɗauruka har zagi ana maulidin manzon Allah ko maulidin ba iyaka an mara mara ba da wata almuharram safar an yi maulidi a watan maulidi an biya ana rakiyar wata rabiu sani imadul ula imadul sani muna cikin wata rabin maulidi bai kare ba saboda ya kuɗe matsayin su shi maulidi din Allah ya kara mana son annabi Allah ya kara mana son mazalan sa waliyai ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu annan man shehu kenan Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah
alhamdulillah muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya sayyidi yana cikin ta'alibi yayan mai sayyidi sirrin dai a wani shakar sunan bauchi a biyar da kwanar ya fara shigowa Allah ta kawo kowa da alheri yanzu zo yanzu za mu kira shugaban makon shehu sayyidi ya malam zai zo ya yi kalamoni na karshe na cewa kafin nan mun yi lokacin da za su fara muka ce mu ara musu abubuwa guda uku ganin mu jin mu basira yanzu kuma za mu koma ganin kanmu bayan makamin nan gaba da sun kare makushin ya kare za mu koma da abubuwa guda uku mu koma da niyyar tabbata abin da muka ji din maganar kafa makarantu yanzu aka kare matsala a kansu wanda bai kafa ba ya kafa wanda ya kafa ya raya inda aka kafa mutum ya raya ba wai da ji kawai ba duk da kare tabbata abin da muka ji bin da ko shehu ne wa'inda suka kwaikwayi maulan shi kifaye na biyu da isar da sako da wa'inda ba su zo ma ko shehu ba nau'i mu ta addu'a mu dogara da kyautar Allah ba karfin ba gaba mu koma da wa'in na abubuwa guda uku don mu samu taimakon Allah a ƙarshe sai da yana iko wa lokacin da ya bude wannan zama sai kamar ma zaman da ya fi daɗi wannan ya faɗa kabaran amma ya zo ya zama addu'a muka samu natsuwa muka samu kwanciyar hankali sai kamar zaman jirin ma ya ji daɗi wani addu'a ya mana kuma Allah ya amsa addu'a Allah ya saka kowa da alheri akan umar lafi
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ga zaman daren ba shi ba an yi karshen sa kenan na fara Allah ya karba mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya babban bakon mu na musamman muna godiya a muhadir da ya ba da muhadara ta farko wanda yake da yanzu muhadara ba guda ɗaya ce kayi hadaktar mahmud kabir ali tsaye sannan kuma da wanda masu sadiki a sai ibrahim yawan isra'il yawan kasago ana godiya allah sa ka da alheri kuma shi kyaman ne zama muna godiya duk yadda ya Allah ya amsa mana wasu yadda ya yi Allah ya ce ya mu ɗauka addu'in da ya kawo Allah ya karba mana alhamdulillah da mu ya kawo tambayoyi aka ce sai yau ga wajen mata gari ya su da ga ya tambayoyi ba muka ce jiya aka ga dawo yau ga yadin ba kuma ka zo karshe ba yi ba a to kuma ba zai yau ba sai gobe kenan na ji an ba ya yi sai gobe ko sai gobe kenan an ji sai gobe sai gobe ka zo haka ta ji garin goyon ba sai ba ma yi wayan babban bakon mu na musamman da ciyaman su babu shawara na so shi kenan ba mun gode Allah ya saka da alheri an ba da daman tambaya ko guda uku saboda haka za mu ɗauki ɗaya sanin gefe ɗaya ta tsaye a tsakiya na bismillah na'am na'am ka ce yana yi ko ba ya kiyaye na mutum ne yana yin kasan yi kyare amma ko ba ya kiyaye sallah kama haka jambe jigo dan tauri ne amma ba ya tsaya da sallah sallar talabijin da ya ga dama to ba za mu samu ya amsa mana ba ga musamman abin ba gobe na musamman
sai aka roƙa lalaka amsa ba ku
to wanda ba yake wazifa baya kiyaye sallah ba dan dare ta tijaniya bane ya daga cikin sharadin dariƙa kiyaye sallah a cikin lokaci ba wai sallah ba kiyaye ta a cikin lokaci amma mutum sai ya ga dama yake kaga ba daidai yake yin ta ba, baya aikata ta yadda ya kamata to saboda kan mutum ya yaudari kansa ya dariƙa kuma yana ko ga dai da ana yin ritaya kamar yadda shi Ibrahim yake cewa a cikin yanayi idan su taujaba al-khuddamu itqan mu'ajjalan la da shay bi ahju anna yatqi tahattama yace ya rasulullah idan dai mutane sun tsufa ma'aikata ana yanta su a rika ba su fansho to ni ma ina jin ya kamata a yanta ni a rika ba ni fansho idan su taujaba al-khuddamu itqan mu'ajjalan la da shay bi ahju anna yatqi tahattama to kawo ko lokacin da ya wafati ya shekaru saba'in da wani abu kuma an ga yadda yake kiyaye sallah har yana kan gadon da zai wafati a asibiti yana cewa a tsaya a ta da sallah a gabansa ba zai iya tashi ba amma yana bi to ga abu ba ga shi a fili yanzu shehu da suman bauchi ai da ana ritaya a sallah sai ya zamansa a gida kun ga dai yadda aka zo da shi kowa duk ko kar zuciyarka mai ta dutse ce sai ka tausaya masa amma kaga da shi ake sallah ya fito da asuba ai sallah da shi to kuma wani da karfinsa ya sha fura ya sha nono ya abin da kuma ya ke sallah to gaskiya akwai matsala akwai matsala mutane da yawa suna yin irin wannan sai mutum ya ta da'awa yana ta abin da abin nan kamar yadda mutum ya rufe kansa ne ya bar al'aura an ce akwai wata al'ada a wata jiha a jihohin bangaren najeriya wai abin kunya ne mace sirikinta ya ganta ba lullubi shi kenan rannan ɗan gida ne shi sirikin sai ya shigo tarar da ita uwar mata tasar ta fito daga wanka sai ta ga sirikinta a gabanta kawai sai ta kwanta zanen sai ta tsufa to gaga gaskiya dai a tare da wata kiyaye da kiyaye wata al'ada ne musamman haka jama'a a kiyaye da Allah ya ka cin abin da za a faɗa kenan ga dai shehi shehu ɗaya rusuman bauchi kuna kallo ana kallo ana kallo Allah ya saka musu da alheri alhamdulillah
to muna da ya rabbi lillahi a da tambaya ta kai sai shi yake faɗa hausa ta kai sai shi yake faɗa cewa ɗariƙan tamu an ce kana ba kowa sai musulmi to wanda ba ya zuwa jam'in sallah ba a ganin sa sallah yau da gane musulmi wa lalata ɗariƙan ma na baya kuma tsakiya
turo tambayar shi cewa yanzu wani ai wanda yake ya turo tambayar sa cewa direba ne direba ne na mota to sai suka yi akari to shi dai direban ya tsira mutum hudu sun mutu ya hukuncin sa yake zai azumi na
me me ke ba kenan
assalamu alaikum wa rahmatullah Ah, shi direba in babu hannunsa cikin faruwan hadari ba ruwansa shi ma Allah ne ya tserar da shi motarsa lafiya ya kiyaye sharuɗa birki tayu da duk abin da ba su jawo haɗari sai mota aka zo aka auka musu misali wanda ya zo ya auka musu shine ya jawo haɗarin ba su ba wanda yake wasu malamai suna cewa ala ayi halin an ce idan kai sanadin mutuwar mutum to amma malamai ga malamai nan malamai fiƙihu suna duba asbab da musabbib me ya sabbaba hadarin idan shi ne ganganci aka samu hadari duk aibuka sun hau kansa in babu hannunsa a ciki zuwa sai aka auka masa to baya da matsala wallahu a'lam gini kuma ba shi ba shi kamar yaya faduwar gini da ka faɗa ai shi ma yana da matsala idan mai gida ya san katangansa tana da illa bai tokare ba ko kuma ƙasan ya rarike yana gani bai gyara ba katanga ta fada kan 'ya'yan mutane kaga shi yayi kisa kuma zai biya biya
shi mai tambayin ce suna da yawa amma da masu wasa komin yawan su dai ba kafa a ɗaya zai yi komin yawan su a mutan inda kafa ma ta kama shi to ka fara mutum da ya zai yi balle ba ta kawo shi kuma to wa mai tambaya ta gaci
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kai wannan da tambaya da shi ne. Shin a dayarar rabifa an yi rubuta wa mukaddamai ne ba sai sun daga murya ba ko ko da baki dai kowa sai ya daga murya ne a dayarar.
ba ji su zai ba rage ba ji su zai ba abin da yake cewa ya ga an ba da yaran wani ba mukaddamar sai yi ba sa daga murya wajen su kususiya ne cewa su cewa su su a ɗauke daga murya za ba ka daga murya to an yi ayyar duk da turmai
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر هذا الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر أنت عظيم كما تنبأ أنت تطلع على رشدي
me yasa Allah ya ce a yi sallar azhar a boye me yasa ta yi isha'i a bayyane idan mutum ya bayyana karatu a sallar azhar ne hukuncinsa idan mutum ya ɓoye karatu a sallar isha ne hukuncinsa duk malamai sun san hukuncin shi kuma wannan zikirin aka ce a haɗu a yi bai an ɗauka da lazumi in jama kuma da bakin ka ba an ce lazumi ka yi a koyi kai kaɗai wannan kuma aka shiga cikin jama'a to yi amfani zuwa cikin jama'a amma da kallon juna yana taya mutane lissafi tana kunshe da baki kawai kana zaune kana zo sarbi mu muna karanta maka kana taya mu lissafi sai an zo yanzu a wuce sai kai haka haka dama ta gaji wani ta jinjiri da ɗauke ta so da haka shi zikiri tasirinsa da baki ne za ka yi harshen nan shi na kita la ya zalu lisanuka rabban min zikrillah ba ce la ya zalu kalbuka ba ba ce la ya zalu kalbuka ba ce la ya zalu lisanuka rabban min zikrillah amma shi maganar kalbu shi ma an ba shi aikinsa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yaquluna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna tafakkuri shine na zuci amma bayyanawa shi kuma da harshe aka sani wannan aikin harshe ne kuma da hadisi ya ce mutum a kan shi da kurin yi tula ya suna tilabar Allah da tirasu Allah bai nan haka shan hadisi da kuma inna lillahi wa ra'ikatan sai yayin fil hajji ta misal wa salih majalisar zikiri misali duka a koyin da ake zikirin har mala'ikun suka zo suka gano inda ake yi a bayyana da ba bayyana ba su ji ba balle su zo ba su Allah ne wasu wannan ilimin abin da za ta sujudin ba sau da gaskiya kuskure ne kuskure ne kuskure ne har wanda aka ce kai a koyon ma sharaɗi ne sai harshen ka ya kursa yanzu idan za ka yi turar ɗa kawai za kana masa tsakanin ne kawai yaji abin da kake so kake so ya sani tsakanin kake masa kai da kake kusa da kunnensa kawai sai ji yadda ake waya da wata to ne ta to ita kanta wajifar ma da aka ce a bayyane baka furta bakinka da kunshe ka wala ka bakin sa kwado balle ba ka to ya kace lazu wajifar da aka ce a bayyane ma bakinka kamar sa kwado idan ko lazumin da kake yin shi ko ya kake yin shi to so da haka wallahi shi ba kurakuran su baba da yawa muke gani aka so shi da yawa saboda mai saboda mu tambayi kanmu dole ne za ka yi zikiri ba maganar bayyana zikiri ba maganar furtawa da harshenka lazumin da aka ce kai a koye ba aka ce kai da zucinka ba da harshenka aka ce kai na koye ba sunna saboda ka dole ne ba suke furta lazumin ka na koye da harshe ake yi ba da zuci ba saboda ka kuskure ne da sanar muna da malamai da yawa a kwan nan a sallah akwai bambanci ne salamu alaikum na'am
ya kamata fahimci cewar a ɗariƙa akwai abubuwa da yawa ga sharuɗa su sharuɗan nan sun kasu da yawa akwai sharuɗan ka zama ɗan ɗariƙa a cikin sharuɗan nan ashirin da tara ko sharuɗan shiga ka ɗariƙa kamar mutum yanzu ya gina gida ya wayarin ya komai ya sa AC ya sa talabijin amma bai hada da national grid ba bai hada da nefa ba kaga ba ba zai ga haske to a cikin sharɗan nan akwai kasan ingancin ka shiga ɗariƙa akwai ingancin kasancewar ka ɗan ɗariƙa akwai kuma ingancin abin da kake karantawa a ɗariƙa za ka iya zama ɗan ɗariƙa ne kai daren amma kuma ana binka azkarun da ake a ɗariƙa ba kai ba akwai sharuɗan da duk abin da za a karanta a cikin ɗariƙa to kai ba ɗan ɗariƙa ba ne mutumin da ya karɓi ɗariƙa wurin bai da wanda bai da izini kawai da da'awar gawa na ya zo kawai mai girma ne ba mu ɗariƙa to a nan aka ce a cikin adabin ɗariƙar ka tambayi mutum kamar ɗan sanda ne zai kama ta ka ce kana so ka ga id card ɗinsa ka tabbatar ɗan sanda ne wani zai baka ɗariƙa babba ne zai ce mala a wurin wa ka karɓi ɗariƙa ka karbi izini ka sami izini a na sami izini ne wata ran a wurin shehuwa ne a wurin modibbo a wajen wani har kan shehu ɗayar usman bauchi ka karbi izini a wurin wanda ke da izini ka shiga ɗarika sai kuma a zuwa tambaye ka aikin ɗarika su ne waɗannan guda uku da ake yi wurjin safa da yamma da wazifa to su kuma sai a ce su kuma mai sharaɗinsu sharaɗinsu ka karanta karanta su yadda aka ce ka yi in ba ka daidai ba kana nan a ɗariƙar ka amma ana bin ka su akwai sharaɗar ingancin kai ɗan ɗariƙa ne ka karɓi ɗariƙa kuma ka karanta sharaɗan da aka daidai amma kuma ba ɗan ɗariƙa ba ne kai saboda akwai sharaɗa kuma wanda suka haɗa kowa banda kai suka haɗa musulmi kamar yin sallah kamar kaucewa sukan shehunai inkari a kansu to ka ka shiga dariƙa kana karanta dariƙa amma kana sukan bayan Allah ko baka yarda da wani ba kana dariƙa misali yanzu masu sukan masu suna dariƙa amma sai mutum ya saki baki akan sai ya ɗare wasu ko kan shari'ar Ibrahim Sale ko cikin irin wannan manyan ya ɓata su to wannan abin ya fitar da mutum daga dariƙa don ba kowa kaiwa ba sai tijani kaiwa yanzu yana akwai hakimi a nan kasar bauchi sai ka je ka kama rigarsa ko ka cire rawanin sa ka jefar ai ba rawanin sa ka jefar ba na sarkin bauchi kaiwa ko ba haka bane to kaga kana yin irin ka dan dariƙa ne kai kana da sanadinka amma kuma wannan abin da kake ya fitar da kai daga dariƙa sannan su abin da ake karanta a dariƙa su kuma sharuɗan su tana da guda biyar sharɗan nan su ne wanda aka faɗa ko da karkarin faɗa akwai wani littafi wai shi i'anatul balidi wanda aka yi shekara tamanin da bakwai mala a cikin kusan kashi ya yi shi yake sa da sharɗai biyar na ji in an kabar su ta wurbi ya kan ƙashi dummin jiya ƙarfin kari sun na ƙarfi na dauɗa da tarkul kalami da yin aniya kaza sifrul aurati an kulle ainin ta shine shikon nasu zumun jiya to su kuma da sharuɗan sai ka dawo ka hada su da su faki hai irin wannan cewar menene ingancin tsarkin kari da tsarkin dauka tana iya yawa mutum ya yi bayan gari ko ya yi fitsari shi kenan sai wani abu ya ɗauke shi bai tuna ba sai je alwala kaga a nan ka zo ka tambayi faqihi zai gaya maka wannan mutum yana da alwala amma bai yi tsarki ba me zai jira me zai zai yi wazifa haka sai a ce sai a tsaya kamar yadda aka tambayi wanda yake hadarin mota sai a tsaya a ce to a tsaya a gani me yi hukuncin samun ruwan da zai tsarki sai aka dawo wurin ahalari sai aka ce mutumin da ya rasa ruwa ya zawa waka ya waka ya rasa yadda zai yi ya kai salla bi najasatihi salla bi najasatihi to sai aka ce a ga ma ga malam wane ya je an shiga ya shiga ban daki ya yi bayan gari ya share bai wanke ba amma kuma ya je ya yi alwala bayan ya yi alwala kuma aka tuna masa ya rasa ruwa sallah lokacin sallah zai fita ka ga ya sallah yana da alwala amma bai da tsarki menene ya ba shi damar
ya yi wannan cewar an ba shi rufsa saboda lokaci zai fita wani sai wani kuma ba ruwa wani sai ba lafiya za a ce mutum yana da aula kuma bai da tsarki ka je babi na farko a cikin risala cewa a tsarki da alwala kowanne zaman kansa yake kamar kamar alwala da ake cewa mutum yana yin yana yin alwala yana da janaba kuma alwala tana nan mutum ya yi tare da iyalinsa kuma ya saba ba kar ya kwanta ya mutu bai da alwala sai a kaga yana da alwala amma ba zai sallah da ita ba amma yana da alwala to irin waɗannan kaga a cikin sharaɗin tsarkin shari tsarkin dauɗa da tarkul kalamu ka bar ba za ka yi magana ba wanda ya magana yana wazifa kamar kalma ya yi magana da yawa ko yana wuridinsa ya ɓaci sai dai idan babansa ne ya kiransa wane wane sai kai gyaran murya sai baba bai fahimci me kake nufi ba sai ka ce wazifa nake sai ya gaba da kiransa to anan an ce ka rike iya inda kake ka amsa masa har sai bukatarsa ta biya ko shehinka ne kuma ko tsohuwa ce ko mace sai mijinta ya kiranta to a wajen mace ta kira miji shi da aka samu sabani kamar da aka samu a wajen sallah to haza tarkul kalami ita kuma niyya mutane su ma suna samun matsala da yawa akwai wanda yace ya tambaya a cikin a Kano yace sai da wani malami yace sai ya sake wazifa ta wajen wata nawa ne yake tambaya ya ce bai niyya ba bai ce Allahumma inni na wata kaza ita da Abdul Sayyidi Ahmad Tijani ba sai da ce muka tambaye shi to akar masalla da ka taho za ka yi wazifar daga gidanka kayan niyyar za ka fito ka sha shayi ne ta a wani ya wazifa na fito za ka ce ai wazifar ka tayi ai niyya alqasdu bil qalb ka fito za ka yi sallah za ka yi wazifa za ka yi sallah da asar aka ba sai ka ce na ba za ka zo ka yi sallah ka to shi ne kamar da malamin satar al'aurati an kulle aini mutum ya ya sirta jikinsa in mutum ya yi sallah danganin dama tsirara sallarsa ba ta yi ba amma yana da riga ɗaya ko biyu wanke su lokaci zai fita ba su bushe ba sai aka ce me sallah uriyana haka ita ma wazifa haka wuriji to amma ka ga wanda ya zo ya zauna yana sallah uriyana dan ya faɗi cewa shi ya fahimci wani abu ne ka ga cewa bai da wazifa to irin waɗannan suna da yawa sai kaga dare yana nan ba za a tsaya ce kaza kaza ba amma dai a kiyaye sallah ginshiki ce imaduddin wanda ya wasa da sallah sallah fa girman sallah fa aka ce ko yaki ake ko yaki ake aka ce waɗansu su tsaya yana na cin alqur'ani ko waɗansu zo su yi waɗansu su koma sai aka ce a ba za a samu damar wannan ba to sai a samu wani ya ce shi ne liman ana tara sai sai da wani malam yanzu zai yi ruku'i kai ma yi ruku'i ana fa faɗa saboda girman sallah sai ruku'i zan yana fara wannan sai zan yi zan dago dago yana ana fada to girman sallah ne kenan na haka wanda yake wasa da sallah san inda zai sa kansa assalamu alaikum
Jawan, ka ji hannaye, to lokaci ya yi gaya gobe gobe. Allah ya bada, alhamdulillah an riga yin da muka samu da yawa gode wa Allah kai kuma mai tambaya kan kusurciyar mukaddari kaji mukaddarin ba tsara ba ba a rage masa shekul da masa ake shi ba a rage masa ake yi ba ta yanzu ba sai addu'a kenan sai mu kira farfesa Adamu Usman yanzu ya mana addu'a muna maraba da masu sai ga na gobe shi dai yana ciki a daga jan gudu shi ma insha Allah gobe da ta fi ciki nasu shi da wake da ta ambasa a tafe ta ambasa ne dan shi wa sarki na mai dubuli insha Allah na guya wani za ta da shi kenan kuma da fefofi guda biyu da safe insha Allah shi ta farko ta shi dakta jin gudun ne a farfesa wanda ya zai kayan da mai farfesa ambasa ne daga shi kuma sai shi farfesa da muje masa tabiki insha Allah lafiyan lafiya. Assalamu alaikum ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين